بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث ko ar-risala fi i'tiqadi ahli sunna wa ashabil hadith wal a'imma ta mala abu usman as-sabuni rahimahullahu jazahullahu khaira abu usman as-sabuni ya rusu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 449 rahmatullahi alaihi daura da muke gabatarwa ta goron sallah daga cibiyar mu ta darul qira'at salafiyya kasar Najeriya a darasin da gabata muna cikin tattaunawa akan aljannatu wan nar makhluqatani la tafnayani abada aljanna da wuta wato su biyun nan halittun Allah ne sannan ba sa fana'i har abada mun ji zantukan malamai irin su al-Imam al-Barbahari da yake cewa al-imanu bi anna al-jannata wan nar haqq al-imanu bi anna al-jannata haqqun wan nar haqqun wa innahuma makhluqatani imani da cewar aljanna da wuta wannan dukkaninsa gaskiya ne sannan kuma abin halitta ne haka alhafiz alhakami da yake cewa wannaru haqqun wa jannatun na'imi wala naqulu tafna wala zal'ana taftakadu yace wuta gaskiya ce haka aljanna ma yace wala naqulu tafna ba ma cewa suna fana'i a ce wai sun ƙare wala zal'ana taftakadu ko mu ce babu su yanzu ba ma faɗar haka in ka duba aljauharatul farida haka muka ji arraziyan suna cewa wal jannatu wan naru haqqun aljanna wuta gaskiya ne wa huma makhluqatani su biyun halittar Allah ne la tafnayani amma ba sa karewa a ce babu su har abada wal jannatu thawabun li awliyaihi wan nar iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahim haka muka ji wani hazimin Imam Tahawi da sauran a'imma na sunna da suke tattauna wannan a rahmatullahi alal jami da haka wannan matsala wanda muka ji jahamawa su ne suka suke kore ta jahamawa su ne suke kore ta kamar da ibnu hazmin yake fada don haka mun ji adilla a darasin da ya gabata akan tabbatar da aljanna da wuta makhluƙai ne kuma ba sa fana'i kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha liyadhuqul azab uh, ibn al-qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya uh, wanda rasu 751 rahmatullahi alai a tattauna wannan mas'ala haka malamin sa ibn taymiya wanda rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas ibn al in ka duba littafinsa na shifa'ul ali da littafinsa na hadil arwah ila biladil afrah da littafinsa na alwabil sayyib za ka samu tattaunawa akan wannan matsala za ka samu har a cikin shifa'ul ali ya tambayi ibn taymiya akan wannan matsala wa'in kana bai bashi amsa ba Uh, wanda ibn al-qayyim din ya kawo zancen shi ibn taymiya din haka in ka duba da waɗannan mu'allafat nashi su halil arwa su alwabil sayyib haka shi ma ibn taymiya din in ka duba majmu'ul fatawa tashi da ar-radd alaman qala bi fana'il jannati wan nar wanda ibn abdul hadi ya ambaci wannan a cikin uqulud durriya to haka in ka duba ita wannan risala to za ka samu cewar danganta masu fana'in aljin da wuta wannan kuskure ne gaba shine da Allah ce lafi fi na fiye a ba wannan bai gwada fana'ul aljannati wannan kamar da muka ce ahqaba ai zamunna su wannan bai nuna cewar akwai fana'i akwai karewa a'a mubalaga ce kawai ahqaba kawai lokaci da bai da iyaka kawai Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra ba yana gwada ba in kai 70 din to shikenan an gafarta musu a ko ma sau nawa ne to kuma wasu suna kawo khalidina fiha ma damatis samawati wal ard to nan ma ai tabbatarwa ne an ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ard aljanna ba tana sama ba misali to kaga ai suna nan misali gane ku illa ma sha'a rabbuk to wannan kenan insha Allah game da mas'ala ta alfana wanda a cikin ijma'u salaf wanzuru ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatan kirmani a cikin ijma'u salaf mun ji wannan mas'ala ta fana'ul jannati wanna wanda su aljanna da wuta su ba dan su fana'i aka yi su idan haka har yake kawo ci wanda ya kawo maka shuba kullu shay'in halikun illa wajha wai zama wannan hujja ne akan fana'in aljanna da wuta wannan ba hujja bane su dan su wanzu aka halicce su kuma su wannan ai ba a duniya bane ko balle ka zo da su a nan wajen ana cakuɗa alhaq wal batil to wannan shine game da ita wannan mas'ala ta aljannatu wan nar makhluqatani la tafnayani abada alhamdulillah sai mu tafi zuwa ga al'imanu ƙaulun wa amal ya zidu wa yankus al'imanu ƙaulun wa amal ya zidu wa yankus malin ya ce al'imanu ƙaulun wa amal ya zidu wa yankus ɗan ma raddi ne wannan tarjama kaɗai raddi ce imani zance ne kuma aiki ne ya zidu wa yankus yana ƙaruwa yana raguwa kaga ka kauce ba su ganin cewar la ya tafadul al-iman suka ce imani ka imani da mala'ika kaga yanzu wannan kaga kaucewa tafarki ne da ahlus sunna su da haka wannan matsala da sabuni ya kawo matsala ce muhimmiya jiddan game da abin da ya shafi usul na ahlus sunna shine al-imanu qawlun wa amal واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أن الإيمان قول وعمل ومعرفة لجمك ومعرفة يعني الاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أكوي أدلة سوسي أكن قارون الإيمان درجة وسع مالا سابوني يتي ومن مذهب أهل الحديث دقتك مذهبي نا أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة شي إيمان زنشيني wa amal da kuma aiki wa ma'arifa da kuma ƙudurcewa itiqad yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siya yana ƙaruwa da da'a ga Allah yana raguwa da al-ma'siya huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu bi imana kina akwai ƙaruwar imani liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudul as-samawati wal ard alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ya kara masu imani kinan yazid yazid wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال أكو أدلة كنا كان كارور الإيمان الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية زي كارو da da'a ga Allah zai ragu da saban Allah da haka al'imani ya zidi wa yankus wannan shi abin da ya dace da tafarki da aƙida ta magabata da haka malam zai baka zantuka da dama na salaf akan wannan matsala shi ne ce kala muhammad ibnu ali ibnu al-hasan ibnu shaqiq sa'altu aba abdullahi ahmada ibn hanbal an al-imani في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الختمي عن أبيه شن يزيد كنا an jaddihi an umayr ibn habib qala yace al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa faƙila aka ce wa ma ziyaratuhu to menene karuwar imani wa ma nuqsanuhu sannan menene raguwar imani qala yace idza zakarna Allah fa hamidna dan muka ambaci Allah sai muka gode mishi wa sabbahna muka tsarkake shi muka mai tasbihi fatilka ziyadatu to wannan karuwar imani ke wa idza gafalna amma dan muka rafkana wa bayyana muka bata muka kimai da hankali ba abin da ya kamata ba wa nasina muka manta fadhalika nuqsanu wannan shine tawaye shi wannan shine to wannan isnadin yana da rauni Abdullahi ibn Ahmad ya fidda wannan a cikin as-sunna saboda shi Yazid ibn Umair din nan majhul hal Yazid ibn Umair majhul hal ne نعم مالين شيء قال أخبرنا أبو الحسن ابن إسحاق المزكى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد ابن يحيى الظهري ومحمد ابن إدريس المكي وأحمد ابن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا آه قالوا حدثنا ابن سليم قال قلت عشرة من الفقهاء يجي وسو دا goma daga cikin malaman fiqh suka faɗa anil imani qaulun faqalu qaulun wa amal kaga su goma kowannen su ya faɗi imani qaulun ne wa amal goma ashratun min fuqaha dukkanin suka ce qaulun wa amal imani zance ne da kuma aiki ya ce wasu altu hishama ibn hassan na tambayi hisham dan hassan wanda ya rasu 148 faƙala ya ce ƙaunin wa amal zance da aiki wannan shi ne imani wasu altu na jurejin faƙala ƙaunin wa amal haka na tambayi ibn jurej wanda rasu a maka 150 bayan hijira ya ce shi ma ya ce ƙaunin wa amal وسألت سفيان الثوري كمان دي wannan ya rawaito a Abubakar al-Khallal cikin as-sunna yace na tambayi Sufyan al-Thawri fa qala qawlun wa amal zance ne da kuma aiki wa sa'altu al-Muthanna ibn as-Sabbah wannan rasu 149 fa qala shi ma yace qawlun wa amal wa sa'altu Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Uthman fa qala qawlun wa amal shi ma Muhammad ibn Abdullahi ibn al-Amr ibn al-Musanna yake qaulun ne wa amal wasaltu Muhammad ibn Muslim al-Ta'i fa qala qaulun wa amal shi ma Muhammad ibn Muslim al-Ta'i yace qaulun wa amal wasaltu Fudayl ibn Iyad sai al-Fudayl ibn Iyad wanda ya rasu 186 fa qala shi ma yace qaulun wa amal wasaltu Nafi'a ibn umar al-jumahi faƙala ƙaunin wa amal haka na tambayi nafi ibn umar al-jumahi wanda rasuwarsa 169 shi ma ya ce ƙaunin wa amal zance da aiki shine imani wasu altu sufiya na na uyena na tambayi sufiya ɗan uyena wanda rasu 197 faƙala shi ma ya ce ƙaunin wa amal rasuwarsa 197 karanta al'ibar na zahabi to duka wannan malaman wai me suke cewa ne game da imani shine al'imanu ƙaulun wa wa amal al'imanu ƙaulun wa amal bari mu ƙara wasu kamar yadda yake a cikin as-sunna ta abubakar al-khallal wanda ya rasu 311 mam ahmad ibn hanbal shi ba yana cewa me a cikin as-sunna yana cewa ƙaulun wa amal yazid wa yanqus imani zance ne kuma aiki ne yana karuwa yana raguwa haka ishaq ibn ibrahim ibn rawiya shi ma yana cewa qaulun wa amal yazidu wa yanqus hatta la yabqa minhu shay imani zance ne da aiki yana karuwa yana raguwa har ya zama ba komai na imanin ma gaba daya haka imam malik yana cewa shi ma ibn rahuwiya ya rasu 238 imam ahmad 241 imam malik shima 179 shima na cewa qaulun wa amal yazidu wa yanqus haka ibnu abi zamani a cikin usulus sunna wanda ya rasu 399 shi mana cewa mana tabbatar da wannan haka al-hasan al-basri shi ma cewa la yastawi qaulun illa bi amal wa la yasluhu qaulun wa amal illa bi niyya wa la qaulun wa amal wa niyya illa bi sunna haka daud ya ce la yastaqimu qaulun illa bi amal haka haka al-thawri um, haka ibnu abi zaid alƙairawani sahibin risala an imana qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawari wa amalun bil jawari to haka uh, as-sabuni shi ma nan ya tabbatar maka da wannan yace baka min madhhabi ahlus sunna ahlul hadith an al-imana qaulun wa amal wa ma'rifa قول وعمل يزيد وينقص كما جاء بلا خبر الإمام أحمد كوب haka maɗabari shi ma da az-zuhuli sufyan an ka kuma ga al-i'tiqad da bukhari ka kuma ga i'tiqad shi ma haka raziye raziyan al-imanu qawlan wa amal yazidu wa yanqus haka isma'ili wannan rasul 371 shi ma cewa qawluhum fil imani annahu qawlun wa amal yazidu wa yanqus haka al-humaidi wanda rasu ɗari biyu da goma sha tara wa annal imana qaulun wa amal yazid wa yanqus kila wannan sun isa su zama imma da magabata da gazantukan su game da abin da ya shafi al-iman akan qaulun ne wa amal yazid wa yanqus haka zake ta gani duk inda ka je sun ash-shari'a bakr al-ajurri su al-bayhaqi ad-darimi suke rawaitowa da haka in ka haka shi ma almuzani a cikin sunna al-iman wa qawlun wa amal wannan rasul 264 yace wa huwa wa huma sayyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman ka kuma ga ijma'u salaf na harbun ismail kirmani shi ma insha Allah zaka ga wannan akai da zantukan da malamai suke to da haka nan malam ya kawo maka wasu goma ya ce ya tambayi ashara daga cikin fuqaha alal imani fa qalu suka ce qulun wa amal gashi an maka ƙarin wasu malam ya ce wa akhbarana abu amr alhiri qala haddathana muhammad ibnu yahya wa muhammad ibnu idrisa qala wa sami'tu al-humaydiyya yaqulu naji al-humaydi yana cewa sami'tu sufyan ibn uyayna naji sufyan ibn uyayna yana cewa al'imanu ƙaunin wa amal imani zance ne kuma aiki ya zido yankus yana ƙaruwa yana raguwa faƙalahu a huhu ibrahim bin uyayna sai ɗan uwansa ibrahim ibn uyayna yake cewa ya aba muhammad ta ƙulu yanzu kana cewa yankusu imani yana raguwa faƙala ce uskut ya sabi bal yankusu hatta la yabqa minhu shay e yana raguwa har ya zama ba abin da yayi saura ta haka yazid wa yankus yazid wa yankus wa qala al-walid ibn muslim a wannan karanta as-sunna ta shi al-humaydi a za ka wannan usul sunna ta al-humaydi wanda muka ci yaro 219 وقال الوليد بن مسلم سمعت العوزائية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة ya ce alwalid ibn muslim nake cewa ya ji al'auza'i yana cewa da malik da sa'id ibn abdulaziz suna inkarin mai cewa shi imani iƙararun bila amal wai tabbatarwa ne amma da aiki to wannan ana inkarin wannan ka koma ga darussan mana ijma'u salaf zaka ji wannan wani mazhabi ne wa yaquluna suna cewa la imana illa bi amal babu imani illa sai da aiki la imana illa bi amal qultu malam yace wanda ya zama ayyukan shi na da'a da ayyukan shi masu kyawu su ne suka fi yawa eh da haka aikin nan naka mu'tabar to wannan shine akmalu imanin mafi cikar imani kenan ga wanda yake mai ayyukan da'a kaɗan mai yawan laifi daga fala da yin abubuwa yana ɓata abubuwa to wannan wannan ka wannan shine akmal wanda yake da da'a da ayyuka na ƙwarai masu kyawu anan za mu yi birki insha Allah sai mu tashi wasu hakima أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن بالوية الجلاب يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله